إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haduwar mu a markaz ahli sunna wal jamaa wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba takwas ga wata na Rabiul Awwal hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha ɗaya ga watan tara dubu biyu da ishirin da hudu yau insha Allah za mu yi darasi na ishirin da uku cikin littafin riyadu salihin na imam nau'i rai Allah darasi na ishirin da uku za mu insha Allah kayan nan na tambayta kwanu yake ce da yawa iya tambaya lokacin da ladani ke kiran sallah a ina yatsa zai ɗora hannu ne akan kunne ko yatsa a nasin ruwa da ya zo da sababa ta yi wannan yatsa guda biyu yake ɗorawa a cikin kunne yatsa wannan manuniya guda biyu ne yake ɗorawa a cikin kunne a liƙe kunne a ɗora ƙohon kunne a kansu don iya ba mutum damar murya shi ta ji nesa kuma haka yake a sunna wannan ko da da mikro ne duka za a yi da juya dama da hagu don akwai shi insha Allah za mu tashi hadisin sa'id bin abdul aziz go arabiyat bin yazid an abi idris al-khawlani an abi dharr jundub bin junada radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam فيما يروي عن الله تبارك وتعالى abin da yake wannan ruwaya kamar da imam muslim ya roto hadisin haka imam ahmad akwai ruwa daga wajen shi abinda yake ruwaye abu zar ke ba da labari daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam fi ma ruhi an allah azrajal shi ma manzan allah sallallahu alaihi wasallama cikin labarai da yake kawowa daga allah subhanahu wa ta'ala wanda wani ana kiran shi hadisi kudusi da abin manzana sallam zai ce Allah ya ce ko ya kaza abin manzana zai dangana zuwa ga Allah kun ba nasun qur'ani bane ba ya mai suna hadisi qudusi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ta hadisin nabawi dangana annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabawi kuma wani al-qudusi wanda ka dangana ma Allah al-qudusi dangana ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabawi to wannan mun ce wani idan ya ji wannan kalma hadisi qudusi wani zai iya shiga ya zamana ce ga hadisi kudusi ya kawo ta ruwa ya ce hadisi kudusi ne da wani jin an ce wani kudusin sai ya ɗauka tun da an nan gana ma Allah kamar zaman a ce sahihi ne a abu haka ba yanda ake samun da'ifi a cikin nabawi ko cikin mawkufat cikin asar dai a cikin asar haka cikin kudusi ma akwai labarin da za a kawo a dangana ma Allah kun bai da inganci haka wani jiya nake mun tambaye akwai littayi da ya shahara al-mukhalatul hadis dan an sa al-mukhalat kima zababu ya doka duka ingantattu ne a ciki akwai komi cikin al-mukhalat akwai sahihi akwai ba sahihi ba kuma sunan littayi ne sunan suna ka da tan suna ne ba wai zababu ne wajen inganci ba to dai yanzu muna cikin wannan ruwaya hadisi qudsi wanda Abu Dharr ya ruwato daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin daga Allah subhanahu wataala Allah mai girma da buwaya annahu qal ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi kullukum dalun illa man hadaitu fastahaduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ud'imukum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastakasuni aqsukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مما سألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص من خيط إذا أدخل في البحر إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أوصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه abin da yake hadisin Allah mai girma da buwaya ya ce ya ibadi ya bayina duk bayi ba ba Allah da kebance kuwa ya bayina inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta ma kaina zalunci Allah bai zalunta kowa makan rabbuka bizalam lil abid Allah bai zalunta kowa to wannan zaluncin da Allah shine ya haramta ma kanshi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu na sanya wannan zalimci tsakaninku bayina zalimci haramu ne kaku zalimci junanku daga shi sa wannan a ta ƙarshen rayuwar shi ya ja hankali akan ɓangare na zalimci cewa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hada fi baladikum hada fi shaharikum hada ya kira hayyin bankwana ababan da ake shiga zalunci ga bayi bangare ce kun ga jininku jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku alaikum haram cin zub da jinin dan uwanka cin dukiyar shi da mutuncin shi haramu ne ‘yan wannan maganar zub da jini an san shi ne iyaka wannan ababen wanda aka zero na zalimci wani abu ne wanda tsakaninka da bawa ne Allah baya yahe maka duna abin guda uku wanda ka cuci wani su nisallaka da azuminka ka kwana a tsaye kullum gobe kiyama wannan Allah ya saka mishi ba ruwan Allah da yawan sallaka azuminka ka cuci wani kuma kuka ce wannan wani mutum banza ne fajiri ne ko fajiri ne wannan sheshawa tsakanin shi da Allah ne kai Allah ya saka mishi kakka ce ka tutu wani don iya mutum banza kai na kware ne shi sa namun sarki ce gobe kiyama harkon hisabi da za'awa haƙƙi tsakanin bayi shi ne tafi dima harkon hisabi Allah sai na jini can wani kai kaza kai kaza kai zana kai waje eh an yi jini tsakanin bayi ita sallah bangaren ayyuka ne sallah ake fara bincike kayan sauran da ake gaba daya ba bangaren haƙoƙi tsakanin bayi haƙƙin jini Allah ke fara bincike kun ba mai tsira a hilin kiyama duk wanda ka zubda ma jini balle magana kisa ji hilin kiyama Allah sai ya gama ku ya kawo maka tsatsa gaban Allah ce ya rabu salhaza fi maqatalin ya Allah ka tambaye ni ba wannan ka akan me kashe ni kaga akan zalunci baka da baka da baka da magana Allah ya saka mishi kuma kenan nabi yaje ro magana jini yace wa amwalakum dukiyoyin ba wata hanya da zai halitta kaci dukiyata akan zalunci ba baka bane ba kasuwa ba kaci riba a wajena akan zalunci akan yaudara ta kota hali cin dukiyar wani Allah bai yaye maka ka ci dukiyar jama'a ka zo kai masallaci kai makaranta kai masallaci ka je haji ko umara ko haji da kayan jama'a kai makaranta Allah bai baka lada cikin sai muslim nan sallallahu alaihi cewa inna Allah tayyibun laqab Allah tayyiban ita man tasaddaqa bi idli tamratin min kasabin tayyib إن لا يتقبلها فينمي بيمينه فينميها كما ينمي أحدكم فلوه ما ندير وائل كتاتا تكون مثل الجبل ما ندير وائل تنسي مثل أكا كوغو سوناري ما ذلك يتشوى ألا سيكككيني بيكر على أيكي سيمي زركي قالوا ألا ده حرام يوانتا أما أغير مكان مهمة حلق سيتشا فمن تسرق بإذن تمارة من كسب طيب وين دي صدقة da daidai da dabinuwa guda ɗan dabinu guda ɗaya tak ba miliyan ba kuma ne ka dabinu daidai ɗaya ka yi sadaka amma ya ta yi min kasabin tsayin na nema na halaka domin wani na tsayin mulakabin latsayin Allah a tsakiyar bai karɓar aiki himin tsarki in dai nema halaka na kai daidai dabinuwa Allah zai karɓa faunamiya ya girmama wannan dabinuwa ta dabino guda ɗaya ta har ya koma kamar girman dutsu wata ba kamar dutsen Uhud sai ke zai zama babba kan mizani in dai na halaka ne kaga akwai muhimmancin neman halak da ciyar da halak ka hanyar Allah bagan annan mu ne ka kai Allah goma gare ka Allah gare ka baraka Allah sanne ka in dai halak ce sai ta yi miliyan goma ta wani iya da man kayan jama'a ne wajen wani kudin haram ne bada wannan dala da yake da ka yi tashi a jama'a Allah Allah yana girin halak kenan haram haram ce Allah bai karɓa haram kaka cuci wani dukiya ka ce ka tsira ko za ka yi makaranta ka yi ta maka duka ta zuwa aji a Allah bai baka lada ya ma kama ka da laifin cin haram kenan ya ce wa aradaku bayan da ka jini ya kawo dukiya a nan salama cikin abin da ke haramu wannan bar shi duniya ne a wasiya da yawa mutane ta ƙarshe ku yi hankali ya ce haka mutuntun mutunci ya ce wata ruwa da nake cewa da ke cewa arban riba irdin musulmi an san lahin riba wata ruwa ya cewa riba dirhami guda na riba ya yi wadai da zina 36 lahi ɗaya ka ci dirhami ɗaya na riba ya ƙahin zini 36 wata ruwa kamar kai zan ɗauwaka amma sai ki cewa arba riba idil musulmi mafi riba ta ko ja ɗari mutuncin musulmi ka ci mutuncin shi in wani ya yi wakana a lokacin siyasa muna farti daban-daban ina so in kada ka ko muna da wata mazaɓa guda ko ganawa ina son kai a kada ka sai a shirya ƙarya a shi wani makiti da ɓata mutum suna ya watsa bala hanyar sadarwar bala shi mutum ɗan hanyar social media da social media da ɗan jarida ba wahala sai a gambake ko da gangan ko a yada wani abincin mutunci ga wani a yada duniya kuma an kare ba a taɓa kowa a gyara ba shi kenan an ji mutunci shi kenan ya zube kenan to wannan duk wanda ya gana haɗari ne annabi ta ya hirba ƙari kuma Allah bai yaye maka mutuncin wanda ka zuba na shi ina ai hankali ai hattara siyasa za ta ƙare mulki zai ƙare nakan zai hawa ƙare kai ma ka ƙare za ku gama gaban Allah subhanahu wata'ala ai hattara da cin mutuncin mutane ta kota hali kenan dai muna maganar Allah mai girma da bawa yace ya haramta zalunci akan shi yace kun waja'altuhu bainakum muharraman na sa zalunci tsakaninku bayi hara abun haramtawa ne dan haka fala tazalamu bayi kaku zalunci ya ibadi ya bayina kullukum dalun illa man hadaitu fastahdun ahdukum ya bayina dukan kowa batacce ne sai wanda ta muwafaka da Allah na shirye da shi shiriya zuwa ga hanyar kwarai ka tare daga Allah sai muke addu'a idan sa mustaqim kuma kullum muna sallah idan sa ga mustaqim ihdina muke ta Allah muke roko kenan shiriya ta Allah ce ku nema ya ce kowa batacce ne sai wanda na shirye da shi daga ku nemi shirya a waje na in shirye da ku ya ibadi ya bayina kullukum da'iun illa man atam kowa mani wuce ne sai wanda na ciyar da shi magana ibrahim alazai da amini wa siqini ba za mu tafi wa shifini Allah shi ke cidini shaitan dan me kaci in me kasha dai na Allah ne zaka iya ci kasha ka ka samu maganin yunwa ko kishirwa kusa akwai cuta mata ka cika ka ka koshi kuma akwai cuta ta kishirwa ka ta sha ta sha ruwan cikin ka ciki amma kana kishirwa Allah ke ba dama a cin ya maganin yunwa a sha ya maganin kishirwa kenan kowa mayunwaci ne sai wanda na ciyar da shi fastati imuni ko da imakum ku nemi abinci a waje na in ciyar da ku ya ribadi ya bayina kullukum arin illa man kasautu fastaksuni aksukum ya bayina kowa zuri yake ba da kaya ku nemi sutura a waje na sitatar da ku ya ibadi ya bayina innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar kuna laihi a cikin dare haka da rana na dare daban na rana daban amma kuma wa ana akfiru dhunuba jami'a ni kuma matsayina Allah ina gafarta zunubai gaba daya amma da yake cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن لا يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Allah ya kiran bayi masu lahi bayin shi suna kuma tausayawa da rahmat Allah ga bayi yace kenan bayi na kuna lahi dare da rana ni kuma ina gafarta zunubai gaba daya dan haka fastaghfiruni ku nemi gafara ta aghfir lakum gafarta mu Allah ya kiran matsayin masalahi dai rana iya kiran mu da neman gafarar shi janar sallallahu salama a zama guda sai rabbi ga fili wa tuba alayya innaka anta tawwabur so 100 cikin sabbata muna kirga nan sai a zama guda 100 wata rana an ce a wuni ko wa zama guda 100 rabbi ga fili wa tuba alayya innaka anta tawwabur rahim annabi yana yawan neman gafara ta Allah bayan an san gafara fa'idarta iya da yawa bayan gafar zunubai da samun arziki da samun da yawa na rama ta Allah ko da baka yi zunuban ba kuma dai rama kana yi yace ya ibadi Allah ce ya bayina innakum lan tablugu duri fataduruni ya bayina ba ku iya cutar da ni ba ku cuce ni ba ku iyawa har abada ba ku cutar da Allah da cutar da kanku haka lan tablugu na fayi fatafauni haka ba ku iya kai kuma wani abu a wane ne buku iya amfani ba laku amfani buku iyawa wannan mai karin da haka Allah ke cewa ya ibadi ya bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajul wahid minkum ya bayina da gama yan horkonku wanda aka taba halitta tun farko adam a ɗauko duwan aka ta yi hawan za a halitta na ƙarshe tashin kiyama duk wannan wanda mutumin da aka halitta yan farko da ƙarshe wannan kuma ce in suku mu jinnukum aljannu mutane ne ko aljannu tun farkon adam hawan za a yi wanda aka yi don za a yi a gaban na tashin kiyama dukan ku gaba ɗaya da mutuncinku da aljannunku tun ɗan farkon farko na iblis tun farko na adam gaba ɗaya a ce kanu ala ataka qalbi rajulin wahidin minku a ce gaba daya duk wannan halittun gaba dayan su a ce tsoron Allah su adibu wai kowa tsoron Allah a dauko na amsal Annabi sallallahu alaihi wasallam imanin manzanni a ce kowa fa manzo Allah ki akan imani gaba dayan su tun farko gaga abun ya da yawa to kowa kenan tsoron Allah ne kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan gaba daya da mutun da aljin gaba daya abun ya da yawa ko yace to zaman ku zaman to haka bayi duk farkon ku da ƙarshen ku mutun da aljani zaman to muhi kowa tsoron Allah gaba daya ka sai gaba daya to ku zaman to haka Allah ce ma za da zalika fi mulki shay'a zaman ku haka bai ƙara komai a cikin mulki na ka cika ma Allah wani abu kanka kawa kanka kawa baka ma Allah ba yace ya ibadiya bayina لو أن أولكم wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afad qalbi rajulin wahid minkum haka ku zamanto tun farko adam yanzu a tashin kiyama tun farko iblis yin shi har za ta halaka tashin kiyama gaba ɗayan su a ce gaba ɗaya kowa kamar fir'auna misali da wanda ko tsoron Allah wanda ko fajirci wace kowa kamar iblis ne gaba ɗaya wannan jama'a a ce kowa kan lalacewa duk wani wannan nasu kowa kamar iblis ko ta fir'auna misali duk yawan su Allah ce yin hakan yace ma na aka zalika min mulki shay'a ku zaman to haka duk duniya mutanen banza bai rage komai a cikin mulki na dan haka yace ya ibadi ya bayyana لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم أتي يا بينا أتي أمركم da na ƙarshe da mutum da aljani gaba ɗaya ƙamu fi sa'idin wahid a tattara su gaba ɗaya irhirin ƙiyama a tattara da mutum na harko da wanda aka yi har ƙarshe da aljani harko har ƙarshe gaba ɗaya taron guda wuri guda gaba ɗin gasa nan diyon ya ce fasa'alu ne diyon kowa zo ya yi tambaya kuma ya darji duk abin da kuke so kowa diyon gaba ɗaya kowa ya tambaye abin da yake so a wajen Allah subhanahu wata'ala fatsaitu kulli insanin mas'alata kuma wannan duka yana gaba ɗayan da mutum da aljin gaba ɗaya in ba kowa abin da ya roƙa kowa a bashi abin in ya roƙa na bashi ko kowa bashi ya ce yin haka in ba kowa haka in ba kowa buƙatar da abin da ke nema kowa mai in bashi ya ce ma na ƙasa zalika min ma indi duk wani abin da bada bai rage wani abu a cikin abin da yake waje na ila kama yan kusa muka da idan utakhalar bahara sai idan ka ɗauko allura ka tsoma a teku in ka hudo ta in ta rage teku da abu haka yake yanzu ka tsoma allura ba a moda ba ba daro ba a teku ka tsoma ta hudo kasan da ba ta kwaikwayo kwaikwayo to haka yake idan zan ba kowa abin da ya roƙa ba abin da za ku rage a waje na sai kamar da in ka tsoma allura a teku in ta rage wani abu haka yake kaga Allah mai waɗin baiwa ne Allah mai komi ne da haka sai ce ya ibadi ya bayyana innama hi a amalukum usiha lakum dan haka kurin ku sani wa ba wani abu kowa aikin da kuka aikata ne usiha lakum nake kididdigewa in lissafa aikin da kowa yi thumma uwafikum iyaha kuma in cika mu kowa sakamakon abin da ya aikata kaman ya amal misalatakin khairan yara ko mun kaɗan kishi da abin da kai ne za a cika maka abin da kai haka mun misalatakin sharran yara haka na sharrin da abin da kai ne Allah ke kididdigewa a saka ma sakamakon aikinka don haka faman waje da khairan wanda ya ga wani alkhairi a cikin takardun shi wurin awo fale hamadillah ya ma Allah godiya da ya shiryar da shi zuwa ga aikata alkhairi amma waje da gaira zalika wanda kuma samu saɓanin alkhairi ya ga sharri to wa'anan fala ya lumanna illa nafsa kai zargi kowa ya zargi kanshi abin da ya aikata ne yanwa wannan shine abin da yake zamu ce karshen babi na mujahada dan ja hankali ne kowa gwalgwadan aikinka gwalgwadan hisabinka rola dan kura kiran kowa ya dage abin da kai Allah bai rage mu kowa Allah bai ƙara ma zinihi bai rage maka lada eh ma fadala shi ƙara maka lada kuma zinihi yanda yake haka za abinka wannan shine abin da yake سيجا يتقال سعيد كان أبو دريس إذا حدث بهذا الحديث جفا على ركبتيه رواه مسلم شي من رواية سعيد بن عبد العزيز إن بعد وانا حديثا كاسا كاسا يواكي يا زي هيك روحنا كان بوينش abin da ke mai girma gurfanakin kawon shi bai tsayawa da kawon shi jasa alakubata yana yana dukushi kan gurwar shi biyu warawaina al-imam ahmad ibn hanbal rahimahullah alaihi sallallahu sham hadisin ashar ibn azza imam amurka ce wannan hadisin babu wannan hadisin mutanen sham sun kawo kamar da wani matsayi a takaice da ruwa ce inganta ta musulun sai babul hassi ala zidiyad min alkhair fi awakhir al-umr nan kuma babu ne mai bayanin a zaburar da mutum a zaburarsuwa ko kwadaitarwa akan ƙara aikin alkhairi ka yawaita aikin alkhairi a ƙarshen rayuwa kwanaki sun yi nisa to ka zama cikin shiri yanzu baka da program program ya ƙare da abinda kai baka yi ba yanzu shirin tafiya kake Allah baka kai wani shekarun ma yaro nake da program ya arme ya kaza ya gida ya washa ya sai mota ko sai wundi din haka yaro ke don tunanin amma kai shekaru sun kai nisa fa to fa kai ba anan ba kake a magana wundi bace ko mota ko kaza kaza a shirin tafiya kai magana kenan قال الله تعالى أولم نعمركم ما تذكر في من تذكر وجاءكم النذير لا يا مغانا أكان أن متسنا إيه سنا كروروا زاقام سونا مغانا وانا أبن دكوكي تكي شن أولم نعمركم ما تذكر في من تذكر شن بمرايا كوبا ولا غدان da mai wa'aztuwa dai zai wa'azta an raya ku kenan ka shiga hankalinka ka girma ka komi waja'akum an-nadhir mai galgadi yazo nan zamu ga tafsirin kan wayin nadhirkin wani ce hurwura wani ce annabi wani ce da masu wazi shi da alakul halin kowanne kin dai kai yazo maka dai da annabin yazo tabbas masu wazin sun zo kuma ana magana za mu ga tijawa kai ita ma hurwura dai ta zo yace qalibin abbas al-muhaqqiqun ma'anahu ma'anan wannan aya ta cewa wa ja'akumun nadhir ta zai fasara ibn Abbas yayi magana da sauran masu hakikanta ma'anan wannan aya yace awalam nu'ammirkum 60 sana shin ba mun raya ko ba har shekara 60 ka kai 60 amma kai gaman shi gaman zaka zo wa yu'ayyidu al-hadith wa yu'ayyidu wa yu'ayyiduhu al-hadith allazi sanazkuru insha Allah ta'ala a cikin tafsirin wannan aya waje akwai bin nazir abinda ke karwan tafsirin ibn abbas abinda ke kara mai karshen gwiwa zaman to tafsirin ma'anar shi haka ne abinda za mu ambata cikin hadisi mai zawa a gaba ya manganun daban-daban kan waje akwai bin nazir masu yamma ishara a wannan tafsirin ibn abbas makon na cewa shekara sattin akwai hadisi da zai zo wanda yake kara karhin gwiwar wannan tafsiri kan cewa shekara sattin wakilin cikin masu fasaran aya ko suka ce ma'anar shi samaniya sana samaniya sana ma'ana an raya ka samaniya sana an raya ka shekara 18 kenan ka balaga wakilin na ce 40 ya ce 40 sana shekara 40 din dai tafsirin malamai na kan magana qalul hasan wal kalbi wal masruq su hasan masruq na kalbi da masruq su suka ce shekara 40 wa nuqila an ibn abbas aidan haka an samu daga ibn abbas ruwaya cewa ce shekara 40 wa naqalu sun samu wata ruwa da aka samu anna ahlal madinati kanu idza balaga ahadum 40 sana tafarrada min ibadati lil ibada an wani auna samu halin mutanen madina din da mutum ya kai shekara 40 to zaka ga ba wani abu da ya ba gaba illa ibada kurin shirin tahiyya ke kurin wannan halin mutanen madina kenan waƙiyar huwar bulugu wani ce wani jakubun nazir ma'ana ka balaga balaga ta zo maka wa ƙaunuhu ta'ala wa jakubun nazir alibin abbas wa jamhur wani nabi sallallahu alaihi wasallam wani ce annabi shine jakubun annabi ya zo shi ne babban mai galgadi waƙil ashaib wani ce hurhura ƙalahu ikirma wa ibn uyayna wa gairin ma don mu tafsirin wannan aya ce wa jakubun nazir in al-muhim magana ce ta mutum ya hamar aikin alkhiri ƙarshen rayuwa da ɗan shekara 28 da ɗan 40 da ɗan satakin wai bai mutuwa ba na bai mutuwa kaka ce ka yaro ne iyayewa shi babban ma ɗan shekara satanki domin shi ya shimta da yawa kai baka yi da yawa ka mutu ka yi maka shaka taron da yawa ka mutu iya baka yi abin da yawa da shi shi mai shekara satankin ma yi iya shi ya shimta alherin ma kenan wannan ayi hatara ne ya mutum ya zama to ƙwarar mai neman yin alkhairi a cikin rayuwar shi dan ba wanda ke garantin ƙashin rayuwar shi ba akwai ba mai garanti matuƙa ka bada ka zan bali ya zama ka zama kallaf to kai hatara kurum nan kai famar aika yawan aikin alkhairi kurum da muka samu ajalinka ko ina ne muka sani ba wa amma al-hadis bangaren hadisai wani ayoyi ne kawo dai akan wani aya kan maganar ƙara akin alkhairi ƙarshen rayuwa yace bangaren hadisai fal awwal hadisin farko kan wannan magana an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala a'adhara Allah ila mar'in akhara ajalahu hatta balaga 60 sana hadisin ishara kenan abu rage ba labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya yanke hamzari ga duk mutumin da ya jingirtar da rayuwar shi har kai shekara 60 an kare baka abin wadi gurin an kare bakar hamzari a wajen Allah annabi wace ta Imam al-Bukhari qala al-ulama ma'ana malamai ta ma'ana wannan hadisi lam yatruku lahu udhran idza amhalahu hadil mudda kenan Allah bai bar maka wata dama ta kawo na hamzari ba in har ya jinkirta maka wannan lokaci shekara 60 يقال عادل الرجل إذا بلغ الغاية في العذر أنا تأمتين يا كي غاية عادل الرجل يا كي منا أذر يا كي غاية أم حكا كي يا كي أذر كي يعني عادل الله كنا يا كي الحمد لله الله باك أنقاري فكيش كاسة تنكون أنقاري الثاني أبو نبي أنا حديث بك وانا بابي عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع شيخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه من حيث علمتم فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريه قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء رسول الله الفتح زواق الشمتة إذا جاء رسول الله الفتح فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتى علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا قال فما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له قال إذا جاء نصر الله فتح ذو الشيء وذلك علامة أجلك فسبه بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منا إلا ما تقول رواه البخاري abinda yake wannan hadisi Abdullah bin Abbas ke cewa radiyallahu Umar radiyallahu anhu yudkhilni ma shaykh Badar iya sayo ni ina in zai kira manya manyan sahabbai irin mutanen Badar na ka kasa ko a cikin hasabai asabai da su ne manya in zai kirawo dattijawa na bada iya sarin tare da su wani abin da yake faka anna ba'adahu waje da fi nafsi wani abin ya mai ciwo bai jin daɗi a shigo da wannan yaron faƙal lamma ya dukulu hada ma'ana walana abu na'un mithlu don mi yake sayo mu tare da wannan yaron duk muna da iya kamar shi yaro ne karami amma iya sayo mu da shi iya sayo mu tare da shi kuma su mula tijawa ne ta karamin yaro tare da mu faƙala umar innahu min haisu alimku eh matsayi wannan yaron dai kun san kuɗin waye kun san wane ne kusan gidansu kusan matsayin shi min darin nubuwa ya cin halabet matsayin shi fada'ani za ta yau wata rana ya kira wani zane da bikin su kunyi bakon ta yi kusan matsayin shi da wakil nan na biya tsaya kodin a matsayin yaran da sa cikin balahi ba ne ahalin ya cikin halabet abin girmawa ne ba matsala bace ba kusan matsayin shi ne bikin su kunyi ba tiran nan sai shigo ya sayo ni tare da sukin ci amma ce ni na lura wannan kiran da ya mun daman iyawa don ya guda wasu matsayi na ne ce fama ra'aitu annahu da'ani yawma idin ila li yuriyahu dama ina kun ya haka ne ya kira wani dan ya gwada musu matsayina faqal sai cikin taro ne su manyan yace ma taqulun fi qawlata bi qawlati ta'ala zaja rasul al-fatah zuwa kashin suratul suratul nasr me za ku ji kan wannan sura ta zaja rasulullah anan faqala ba'dum wasu cikin kenan natijawan wani ce a wannan sura tana ni ne umirna na'budu Allah wa nastaghfiruhu idza nasarna fata alaina ana mana umarni ne mu ta godiya ga Allah mu ta da gafara ta Allah in muka ci nasara aka mana budi mu ta wannan abu shi ta aya take so take ne wa sakata ba'duhum falam yaqul shay'an wasu kuma sai koyi masa kyale masa jawabi masa amsa wasu ka ce gata wasu ka ce sa kyale fa qala li sai Umar ya ce mun ke ibn Abbas ne ka labarin sai Umar ya ce mun ni akadhalika taqul ibn Abbas ibn Abbas haka zaka hodi kai ma haka ce maganarka a ƙultula na ce a ni ba haka da ke fasara ta ba ba haka ba da take ba ita to kai fa mata ƙulmaki kai mai ba ta mana wannan sura ya ce wannan sura huwa ajalin rasulun salama a alamu lahu wannan ajalin wannan sura ta zo ta ba annabi labari lokacin shi ya zo in shirya shi ne karanta da wani sura ta saba ko ta ba annabi labari lokaci ya yi a shirya kuram shi ne ita wa zalika alamatu ajalinka wannan shine wannan sura ita ce alamar ajalinka fasabbi ke tun da lokaci ya kusa a yawaita fasabbi bi hamdu rabbika wastaghfiru atta tasbihi ga ubangiji atta ban gafara ta Allah in kuka tawa ba yanzu da muke nan ba magana aiki ya nisa ko atta neman gafara ne mu subhana Allah tai dan ba mu namiji kenan ai ta ai ta ibada ai ta zakar da tasbihin Allah she ma'ana ai ko sura da ibn abbas ya wadi wannan wannan tafsirin sai faƙala umar sai umar radiyallahu anhu umar yake cewa ai to yaro ma a'lamu minha illa ma taqul ni ma wannan abin gori shine na sani kan ma'anar wannan sura sai ta ba manzon Allah labarin ajalin shi yanzu shi aka ta yaro da gari abokin tahimmanya a ta lokacin muna karatu a gida da sauran almajirai suke zama sun sun gima sama da tusu zama zama yanzu lokacin nan akwai yaro doktor yasir ya zama zama doktor yaro iya karami haka yaro ne iya da hankali tun lokacin ya karami sai yake zuwa wurin su ya zo zamana to a ciki akwai cikin manyan wanda yake abin yake mai haushi to kai me yasa yau ya hada me yasa yake zauna he nuke kowa he dawo he kabi hada me yasa yake zawa wurin nan ci ku tsaya ba zan can babban ne ko yaro ba da ke lokacin muka karatu katin gida da muke muka karatu muka zo ana bita kowa ya hudu abin da a yi tambayoyi kan darasin da aka yi ka fasara an ƙurani ka fasara an hadisin ka fasara mu ji kowa haka muke zagaya da haka ake zagaya kowa sai yayi kuma haka zo su ma ne da sai da yake gasa shi yau ne ko abin ke ba ke ko ka fasara ja ka fasara ka ji aya ka fasara ko ji ka fasara haka ake yauki muke shi katin gida ne haka ake zagayawa duk an jera kowa sai yayi to kenan an an zo kai mai hada ba sai shigo ka kasa shi ya fasara dole dole ka saka bar shi dole suka danna suka suka shame lafiya Allah sai ya da hankali kenan baban zaba yake shigowa da shi dan ga matsayin yara ba da wancan matsayin ba wancan ya wadi ne dan dai ya kare magana shi kuma a lokacin nan shi ya wadan gama da tsawon to an ga dan malam ya saki dan gama da tsawon ya saki a lokacin nan a takaice dai wannan magana shi anan ya kawo ta dan nan menene cewa wannan sura ta ba annabi labari kuma shine baban mu a ƙarshen rayuwa a yawaita ibada a yawaita tasbihi da neman gafara ka Allah kuran magana kenan الثالث حديث لو كان مغنى عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت هذه الآية إذا جاء رسول الله الفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه عائشة تتشي مزان صلى الله عليه وسلم بيتبقى صلى ببايا سبكر ونن سورة كون آية إذا جاء رسول الله الفتح بيتبقى وتسلى با سيئي ونن أدوى سبحانك ربنا وبحمدك سألكي يا تبتك أبنجي جمو godiya ta tabbata gare ka Allah Allah magafirli Allah gafarta mu duk sallar di yawayenta wa fi riwayatin fi sahihain anha wata riwaya cikin Bukhari da Muslim daga Aisha radiyallahu anha tace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukuthiru an yaqula fi ruku'i wa sujudi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfir li yata'awwalu alqur'ana ma'ana yata'awwalu alqur'an ay ya'malu ma umira bihi fi alqur'an fi qawlihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu ruwaya da bukhari ka muslim ya kawo abinda yake ruwayar mazan salama kana kusur alqur'iyya yawan fadin في ركوع وسجود الركوع السجدة أنا يوم الناس كاركن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يا ركوع يا سجدة يا يوم توانا الدعاء الركوع السجود توانا أبن ديك يتأول القرآن mana yana abin umarnin a cikin Qur'ani fasabbi hamdan rabbika astaghfiru na ake amma amma umarne ko in wani abin yazo fasabbi hamdan rabbika astaghfiru na kan tawaba Allah ne wannan umarnin kenan yana bin wannan umarnin na alqur'ani ne yayin da tasbihi da neman gafara ta Allah in yaga kenan nan menene bayan fatahu makka an ci amul wufud lokacin nan kurin kenan ba lokacin yaki ba sai zo kun kan babu shi ko ina kun da kansu ke zama nan da kansu ke zawa kun zawa ki annabi musulmuta suna mubaya ba tare da an jaga nan su ba yanzu sai zaman an bude baka an kare lokacin babu wanda kake da yawa hatta da aka tabu tabu kan su ce yayin da ya kare wasu mun mutanen rum amma yayin nan kusan gida tsaye da aka shi kenan kusan kowa na kauya kurin ka zo da kanka kun kwakwa aje to ka sun ga abin ya dole ka zamana maka ma an ta an kare a wazin kowa na kauye hata wazin shikenan kun suka wanda yazo wannan garin yazo da tashi wannan garin su zo da tasu sun mai kauya sai mu baya haka akai tai bashar da wada haka ne ta to kenan in ka ga wannan alama ta wannan nasara to ka ci gaba da neman ka ci gaba da tasbihi da neman gafara ta Allah subhanahu wataala shine abinda yake kinan itmana ta awal qur'an ay ya'malu bima umira bihi fil qur'an yana aiki da abinda kan umarni a qur'ani shine ta awal qur'an ba tawilun ta tawilun ba a yana bin umarnin da yazo a cikin alqur'ani fi qawli ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu da ka Allah mai umarni ka ci gaba da tasbihi da gode ba ubangijinka da neman gafara ta Allah wa fi riwayatin muslim kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthuru an yaqul qabla an yamut ruwa ta musulun cewa manzan salama yana yawaita hudun wannan abin kahin ya mutu kusan mutuwa shi yana yawaita kalmar subhanaka allahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilayk qalat aisha qultu ya rasulullah ma hadhihi alkalimat allati araka hadastaha taqulaha qala ju'ilat li alamatun fi ummati إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله الفتح كاغا بيانا النبي كنا يفتح أبن كنا يتشي عائشة تكي تشيوا أنه صلى الله عليه وسلم ديكي يوانا الدعاء كسر متوش سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji ya Allah da godiya sun tabbata gare ka astaghfiruka atubu ilaika ina neman gafara ina koma zuwa gare ka Aisha tace sai na ce ya rasulallah ya manzan Allah ma hadhihi kalmat lati araka ta'ajista me yasa naga yanzu ka hara wani abu da baka yi kana wani abu sabu kake yi wannan kalma kana yi wannan kalma wanda da baka yi yace mata ju'ilat li alamatun fi ummati an sanya mun wata alama a cikin al'ummata idza ra'aytuha qultuha in naga wannan alama in hudu wannan addu'a shine kenan zai na sallar fata wannan kenan me ya kalmar zai na sallar fata idan sa'ala ta zo da budin da budin da budi yazo za ta nasa dukkan fizin afwajan ka ga mutan suna shiga addinin Allah afwajan jama'a jama'a fasabbi bi hamdil bika wastaghfiru innahu kana tawwaba kenan wannan aya ta zo sura ungurungum kan wannan magana in nasara Allah ta zo zai na sallar fata wa ra'ayna nas yadkhuluna fi dinillah kaga mutan suna shiga addinin Allah afwajan jama'a jama'a suna zawar kansu wannan a ce al'alama ko da kaga haka fasabbi bi hamdal baka astaghfiru ka ne ka tattasbihi ga ubangiji ka nemi gafara ta Allah ina kan tawa ba to wannan alama ce zina ganta budi yazo Allah ka nasara kenan abin da aka ce idi kenan lokaci ya kusa kenan shi yasa nake karanta wannan abun nake yawaita wannan azkar kin da da bana yawan yi wa fi riwayatin law wata riwaya daban ta Imam Muslim kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawl subhanallahi wa bihamdihi أستغفر الله وأتوب إليه قالت قلت يا رسول الله araka tukthuru min qawli subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilayh faqala akhbarni rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati fa idha ra'aytuha akthawtu min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh faqad ra'aytuha zata nasallu al-fatah shine fatah makka kenan zuwa karshe wala tanasdu kullu fi dunya afwaja sabi hamdan baka astaghfiru kenan idan wani abin yazo wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinin la afwajan kaga mutane san shiga cikin addinin Allah afwajan jama'a jama'a kaga haka fasabbi bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba yace kenan abin da yake ruwal Aisha da tace mace ce annabi sallallahu alaihi yana yan wannan kalma ta subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilai tsarki ya tabbata ga Allah ina neman gafara ta Allah ina mai koma zuwa ga Allah wannan shine ma'anar addu'ar sai ta ce nace ya rasu ya manzan Allah araka tukthuru min qawli subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ina na ganka na ga ka yawaita kana yawaita wannan kalma ta subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilai fa qala sai ya mini akhbarani rabbi ubangiji na ya ban labari cewa anni sa'ara alamatan fi ummati zan ga wata alama cikin al'ummata fa idza ra'aytuha akathaytu min qawl in naga wannan alama in yawaita fadan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilay faqad ra'aytuha yace in naga wannan alama a cikin al'ummata yace Allah ban labari shin akhbarani rabbi azwajal akhbarani rabbi ubangiji na ban labari anni sa'ara alamatan fi ummati zanga wata alama a cikin al'ummata fa idza ra'aytuha in naga wannan alama akasartu min qawl in yawaita fadin subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh ita faqad ra'aytuha kuma na alama na ga mun na ganta idza ja nasallu fata idan taimakon Allah ya zo da buɗi war aitan nasa ya dukulun fi dinin Allah afwaja kaga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a suna zawa kaga wannan alama fasabbih bihamdi rabbik ka ci gaba da tasbihi game da gode ma ubangijinka wastaghfirhu ka nemi gafaran ubangiji innahu kana tawwaba ubangiji mai yawan amsa tuban bayin shi wannan abin kin shi sake ji ga na yawaita wannan a tsakarikin a yanzu sai an anas shi na rabi radiyallahu anhu qal inna allah azza wa jal taba al wahya ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafati hatta tuwfiya akthar ma yakunu wahya alayhi muttafaqun alayhi abinda ke ruwa anas bin malik ba labarin cewa allah mai girma da buwaya taba al wahya ala rasulillah an haka mana yawan wahayi ga manzon sallallahu alaihi wasallam kahin rasuwar shi amai wahayi ya yawan zawa ya zama to kenan ba shi ka damanta ta qur'ani manzo Allah ya ce duk shekara annabi ta duk shekara jibril ya sabka su bita su maimaita duk abin da sabon alqur'ani duk abin da sabon alqur'ani duk shekara jibril ya sabko an kuma tun daga farkon duk abin da ya sabko yake wannan shi shi da annabi ake yin bita kin ina zawa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tun farkon abin da ya sabko su bita gaba ɗaya sun yi shida a ranar sallallahu alaihi duk shekara haka suke ya ce amma shekara ta ƙarshe ita suka bi ta biyu daga nan ya gano lokaci ya kusa da duk shekara kullum su guda ake amma ce wannan shekara su bi aka yi tun harkon abin da suka gaba da har ƙarshe haka ake wannan yawan shida ko gama magana ƙur'ani da ake magana cewa wata aya masuka wata masuka ba a wani abin ne dan akwai ayoyi da aka shahi wani a wajen shi shi ya rubuta ba kowa ya san an sha wata aya ba shi sa ai aka yi aiki da magana abin da aka sauko na ƙarshe wanda suke halarci wannan lokacin na ƙarshen abin da aka sauko na alƙulani ke duk abin da bai cikin wannan ƙarshe ya ta kira mansukun shi aka zama wajen rubutu kuma shi ne dalilin rubutun ma don an samu matsaloli a wasu wurare wani gada wani ce haka wani ce ba haka bane wani ce babu ita wannan ce akwai ta wani ma ce wani ayyar san ba da ita gaba da ce akwai ta shi sa aka aiki da abin da ya sako na ƙarshe aka zo kenan wanda suka halatta ƙarshe a nautar ma abin da ya tabbatar na ƙarshe shi aka zai da bin sabit kan wannan shugabanci da sauran 'yan 'yan kewaye aka rubuta abin da aka ta wannan shine abin sako na ƙarshe na alƙur'ani saura ya je kenan a ƙona aka ƙona aka sa ƙona sauran gaba ɗaya da abin da wanda ba wannan ba kenan kai ka matsala ya ƙona shi wanda sun da amfana to wannan shine kenan nan da magana ce da annabi sallama kenan shi ma ƙarshen rayuwa da wahayi ya zo da yawa sama da da dan ƙarshen rayuwa ce sai hadisi na gaba na ƙarshe na wannan baban an jabir radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه shi yasa rihi baban da shi cewa jabi kibar labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yub'as kullu abdin ana tado kowane bawa mana gobe kiyama zaka tashi kowa zai tashi alama mata alai akan ami ya cika sai magana sai yake cewa inna al'amal bil khawatim suka sai musulun inna al'amal bil khawatim aiki ana doka da me ka cika Allah sa mu cika da imani Allah sa mu cika cikin aiki na kware nan me yan wajen hankalin kenan bawa ya zamanto me kwadan aikin alkhairi dan baka san ba ajalinka a wani hali zai zo nawa suka mutu a cikin halin gidan giya nawa suka mutu a gidan karuwai nan da biyu ce ba wata biyu ko uku wani iya gamin a gaban shi abin yau kare kuma ɗan uwan shi ne ɗan uwan shi ne a gaban shi akai abin suna zamne ana kwas ko belot an fara ana tsakayi shi ɗayan kwas a hannun shi haka ya rike kun jigigigi ta a gabana gigigigi ko ne meke haka wannan kwaskin da kyan aka kulkuce ta hannun shi wannan mekewa da ya daita gari ya ƙara koma ba sai gobe kiyama ya lahira wallahi iya cik tsaka ana tsaka yi an fara ana yi wasu hannun shi da ya ta mutu da wani mutu da wani abin cewa bai ƙara tashi ba kwana ɗaya washe gari ko rufe mutu ta kaga an cika a wani hali mara kyau Allah kiyaye kenan baka san ba a wani zaka mutu a aikin ƙwarin to kisa kiran kisa kenan ji hankali ne kullum ka hawa samun ka wurin alkhairi kai hamal da baka san ba ajalin aina zai zo maka shine asalin magana baban da kawo wannan ruwaya a ƙarshe ta cewa kowa ana tado shi akan abin da ya mutu Allah cika mu da imani sai babu bayan kasratu turkul khair ba bayanin mutum ya yawaita hanyoyin aikin alkhairi ko a shiga aljanna suna da yawa kace aji guda hanyoyin annan baka yi ba nan baka yi ba nan ko dai akwai kowa iya akwai kowa da akwai kai baka iya kowa daga kai baka ta iya ta kai banda ita kowa akwai kowa zai samu aikin alkhairi ba hanya guda bace baka ce kaza iya misali ta wannan ya malami kai makaranta wani baka karantarwa akwai tanya daban wannan kai almasu ne baka yi harada akwai na daban kowa hanya tana da yawa ko ce kuma sai ta kai girgina aljanna hanyoyin ba hanya guda bace ba in nan ba ta bai ka sake wannan in ba ta bai ko baka yana yake naka kowa da inda abin zai iya kowa shine yake cewa anan qala Allah ta'ala wama tafa'alu min khairin fa inna Allah bi alim duk abin da kuka aikata na alkhairi kaga ba ce ba kaza kowa ne in dai alkhairi ne to fa inna Allah bi alim Allah ya san da shi Allah ya san da aikinka duk abin inda alkhairi ne cewa ma tafa'alu min khairin kana baki bance ba da misali eh baba kenan kowa ta rage gare ka wace ka samu ka shiga ka barka gana kenan yace wata aya ce wa ma tafa'alu min khairin ya alamhu Allah duk abin da kuka na alkhairi Allah ya san da shi wa qala ta'ala faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa qala ta'ala man amina salihan fali nafsihi Allah ce duk wanda ya aiki fa mai mutqal dharratin khaira duk wanda ya aiki mutqal dharra da mun ce muku wannan misali a Qur'ani Allah subhanahu wataala iya bada misali ne ba wa badan tarake mata ba a misalin kadan ne ya ta mace misalin dharra a ce khardan a ce kitmir a ce naqir a ce fatil duk misali Allah ya kawo wannan kadan Qur'an ba na ne ba ainihin da kirkin ba ko fatin ko itamir a ana ne wannan kaɗan komin kaɗan ke shi har da misalin sai mun ce a hausa kwaye komaya ana abin kwaye ce mana ilka ɗaya abin ƙarara an ce zarra ce jan kiyashi ina wani nake na misali ne da ce fatin ne aka ce fatin duk da biyu iya da wani ɗan zari a tsakiya ya ce fatin me kitamir ɗan duk da biyu iya da wata hata fara leje take lulluɓe ɗan da biyu ko me naƙir naƙir duk da ɗan da biyu iya da wani ɗan ɗugu ɗan ƙarami a bayan shi daga nake ɗugowa aka shuka shi naƙir shi naƙir don misali yake Allah ya da kaɗan ce naƙir fatin kitamir zarra khardal duk wani misalin kaɗan ne kurin ba da wani min ba ainihin zarra kin kenan magana duk wanda wani ake kamar ya muka kala zarrakin duk wanda ku tamcin zarra kenan ko muka ɗakin kai ko muka ɗanke shi inda kai na da kai za ka sakamakon shi rahu za ka sakamakon aikin ka ba aikin za ka yi asara a wajen Allah Allah ba aiki ba aikin banza a wajen Allah ya ɗan adam a duniya kake aikin kawo wani shugaba aiki aikin banza kai asara kai aikin alkhairi wanda bin sakamakon shi nan akai akai yan siyasa a zuwa fara da ku komi ku ne wahala farti a taba ala ku da kana ana samu ya ga amma wani ya zama ya gama ka shugaban sai tsane ka shikenan ka ka tai a banza sai tsane ka saba ya tsane ka ya ka ya maka yani ma ya je gama ka shugaban shugaban fartin nan ko shawa ma ai ya ji yayi da kai ya ce zaka kai mutum banza ne har abada kuma tsane ka kai banza kai ta wala banza to ma Allah ba zai ga gama ka da Allah a ce ko wani bai san kai ya ce Allah wani ya kaza ba amma shi sai wani Allah take dadi sai addini yake dadi ibada Allah take dadi cikin a huce baka matsala baka kokonto shakka baka shakka ko daya kai da Allah Allah ka jin zuciyarka baka shakka ko daya in dai kai da Allah Allah ka ka sanin kanka kanka ka ko sanin kanka ko san kai shi in dai ka iman abin kai shi dan Allah to baka shakka wani wani asara ba a gama ka da Allah ko shi Allah bai zalunci amma dan adam sai kamar wala ka da wala ɗaya rana kun fata ha abada kai da shi ha abada shi kenan ina ga wala ha abada kai asara ko kai wala banza kai wala banza amma aikin Allah ba asara amma aikin adam duniya ake asara kenan Allah da abin da kai alkhairi sai kaga sakamako sai ce wa amma al ahadith fa kasiratun jiddan wa hiya ghayru munhasiratin fa nazkur turuqan min tarfan minha yace ma bangaren hadisi wani ayoyi ne kawo masu jan hankalin duk abin da kai na alkhairi zaka ga sakamakon aikin amma ce hadisai fa kwarai suna da yawan gaske ba a yi ƙididdige su amma da za mu kawo wasu kaɗan daga ciki insha Allah Allah kai mu rana ta insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Amen.